الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من بالأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون to kamar yadda aka ji mala ya karanta har yanzu dai muna cikin suratul taubati kuma har yanzu muna kai komo a irin jan kunnen da Allah tabaraka wa ta'ala yake wa munafukai da gargadarsu da cewa har yanzu suna cikin notice na su bar abin da suke in sun bari Allah zai karbe su in sun bari Allah zai karɓe su Allah yana gargaɗin munafukai cewan abinda kuke yi dinnan bai da kyau kuma zai jawo muku azaba dawwamammiya saboda haka bare shi yafi to a yau kamar da aka ji mala ya karanta Allah tabaraka wa ta'ala ya bada misali wanda kullum kamar da Hausa suke cewa da na gaba ake gane zurfin ruwa kullum abinda duk za ka yi ka tambayi kanka kafin ni wani ya taɓa yin wannan abin in an samu wanda ya taɓa yi kafin kai menene sakamakon da ya samu sakamakon da ya samu ya ƙayatar da kai sai ka yi in sakamakon da ya samu bai ƙayatar da kai ba to ka san abin ba kyau kullum allah tabaraka wata'ala yana ba mu misalai ne don mu gane cewa in aikin kirki kai to ga sakamakon aikin kirki in aikin banza kai to ga sakamakon aikin banza Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake cewa wa daramna lakum al-amsal mun saba muku misalai mun gaya muku misalai ga wane yayi ga abin da ya same shi ga wane yayi ga abin da ya same shi amma duk da haka kuka jure kuka toshe kunnuwan kuka rinsa idanunku kuka yi shi sa Allah ya ce alam yatihim shin yanzu munafikai da kafirai labarin waɗanda suke kafin su bai zo musu bane qaumi nuhin ba su yanda aka yi da annabi nuhu bane da da mutanansa yana cewa inni da autu qaumi laylan wa nahara amma walam yuzurhu du'ai illa birara wa inni kullama da'awtu litaghfir ja'alu asabi'an fi azanihim wastaghashu siyabahum wa asaru wastakbaru istikbara summa inni da'awtu jahara summa inni alantu lahum wa asartu lahum israra Allah bi ya gaya mana a haka wannan wa'azin sai da ya shekara dubu ba hamsin yana yi amma wa amana ma'ahu illa qalil suka toshe kunnansu sai kaɗan ne suka amsa masa shekara dubu fa kaɗan ɗin nan wato aida akwai ƙasa da kaɗan ma kaɗan za a ce domin mutanen da suka shiga cikin jirgin ruwan nan na annaba nuhu mutum tamanin ne hajiya shekara dubu amma mutum tamanin ya samu mutum tamanin su suka shiga jirgin ruwa sai ko dabbobinsu sai ko abubuwan da kuma za su kaga ai wato an yanke mutane hanzari shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa masa addu'ar da yayi cewa fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadar shi kuma wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajribi ayinna jaza'an liman kana kufur an gama wannan fil din an gama daga farko zuwa ƙarshe abinda ya jawo kushin Allah an shafe duniya gabaki da Allah ya ce wa adi labarin ada ba ku ji bane adawa da suke cewa man ashaddu minna quwwa waye bi mu karfi waye zai iya mana waye kaza kaza kaza mu a basharun ya haduna na mutum ne zai zo ya ce mana ga yanda zamu yi to ba a isa ba kowa ya yanzu kowa ya yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to shikenan tunda kun ce ayi azaba to ga ta nan فلما رأوه عارضا مستقبل عوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا الله يقول بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها iska ce Allah ya sako ta sakaraha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin musuma sai da aka yi sati ɗaya cif yini takwas kwana bakwai iskar da bata kankauta ba aka gama ta kashe su gabaki daya hatta kai Allah yana cewa hal tara lahum min baqi akun kara ganin su kuwa babu sutun sutun kamar itatuwa aka kakkada su kuma Allah ya turo wasu kattun tsuntsaye suka dinga daukar gawawakin suna wurgawa teku saboda ana son a share garin tsuntsaye ne suka dinga daukar gawawakin wannan kattun mutanen da suka sha mana ashaddu min naquwa din tsuntsuye bayan mutum ya mutu bai kirin a ɗauke shi a wurga ruwa kuma suka zama abincin kifaye Allah ya gama da su Allah ya ce wannan yana ba ku labari ne don kusan cewa kuma fa a ku faru kun kairu min ula amla kun bara a tun bizu kuma fa ba za ku iya ba idan na taɓa mai iya tsare ni saboda haka na ba ku labarin ne don ya zai muku wa'azi ku kiyaya samudawa suka zo bayan adawa aka ce muku ku bari fa annabi salu ya ce kwanan nan fa aka yi adawa kun ji fa abin da aka yi wa adawa kwanan nan aka yi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza suka ce a sun wadan ba su shirya ba ne mu mun shirya mu ba za a yi mana abin da aka yi wa incan ba mu kaza kaza kaza kaza saboda kamar yadda muka faɗa a baya adawan nan Allah tabaraka wa ta'ala ce a halaka adal ula ya ce to ai wasu samudan ma fama a ruka ya ce samudan ma ban kyale su ba saboda haka ake ganin cewa adawa ula su ne wa'ancan adawan annabi hudu adawa na biyu su ne samudawa su ma samudawan tun da da samudu da adu din wasu ɗaya ubansu ɗaya ƴaƴan mutum ɗaya ne ƴaƴan mutum ɗaya ne illa iyakaci sun zauna gari daban-daban ne saboda haka a can garin aka aika annabi hudu a nan garin aka aiko annabi salihu su ma wa'annan suka yi abin da wa'ancan suka yi suka ga cewa su da ƙarfinsu su kaza kaza kaza fa aka zato musayi kato wani yanzu ruwa su ma aka daka musu tsawa suka halaka gaba ke ɗaya Allah ya ce wai duk wannan labarin bai zo muku ba duk ba a gaya muku ga yadda ne da wa'annan ba saboda me ya jawo sun saba wa annabawan da na aika musu sun yi musu da annabawan da aika musu shi yasa abin da ya same su ya same su wa qauma ibrahim mutanen annabi ibrahim lamaruzu me bai yi ba a kansa ya halaka annabi ibrahim halaka ta gagara shi kuma allah ya halaka shi wa ashabu madiyana mutanen annabi shu'aibu ashabul aikati wanda su ma ƙarshe tsawa mala'ika ya musu duk suka mutu gabaki ɗaya wal mutafikat da mutafikawa su ne mutanen annabi lubu Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kwanan da muka gama da mutanen annabi lut kuna da labarin su kuna da labarin su su ma bai ishe ku wa'azi ba atatum rusuluhum bil bayyinati dukkanin wa'annan jama'u da na gaya muku manzannin su sun zo musu da hujjoji me yasa ka zama manzo ya akai ka zama manzo ya akai Allah ya aiko ka kowane manzo an bashi fasaha da hazaka sannan kuma aka ba shi mu'ujiza da za ta ƙara tabbatar da cewa daga Allah yake amma ba ma kana Allah da ya duk wannan abin da ka ji an musu ba fa zalunta su Allah ya ba walakin kanu an fi son mu zulmi su suka zalunci kansu domin sai da aka ce ku bari ku bari ba kyau ku bari mutum sai ya dinga ganin wani abu wanda shi zai iya tsaya masa shi zai iya taimakonsa ko yanzu sai mutum ya ta shakiyanci ya ta shakiyanci ta mai makandamiya ya ce kwana lafiya ya baro ɗaka tashi lafiya ya waro ɗinka mutum zai ga ai muna tare da suwa ne ai wasu wani su suke goya mana baya ai ina da kuɗi ai ina da kaza ai ina ai zan iya haiwawa ne ai zan iya faɗawa ne mutum na Allah ya yi shekaru yana bin Allah Allah ya nuna wa jama'a shi cewa wane na Allah ne ka tashi ka tadda musulmai suna ganin kimar mutum suna ganin girmansa har suna addu'a da shi Allah ka taimake mu saboda wane Allah ka ba mu saboda wane rana ɗaya ka miƙe tsaye ka ce bai isa ba aikin banzaye kuma to kai da kanka in ka tambayi kanka kana da hankali kuwa yanzu baka da aiki sai ta sama wani wani da ka san ya fi ƙarfinka ba kuma yadda za ka yi da shi ya za ka yi da shi ba fi abin da za ka iya mai to yanzu kana faɗa da mutumin da ya yi zamani ya yi shuhura ya ɗaukaka allah ya karɓe shi yau shekara misali ka ce hamsin ko sittin ko ɗari da rasuwarsa yau ka taso kana ƙin shi kana za to dawo da shi za a yi kai faɗa me kake so yanzu a yi haffa ya gama aikin shi har ya tafi yanzu akwai wani abu da za ka yi duniya a ce to tun da yanzu wani ya ashe wani a soke shi ashe ba mutumin kirki ba an gama ka shagala da kanka wancan tilka ummatun kadkalat yanzu mutumin da ya zo yana kin shi ibrahim radiyallahu anhu yanzu shi in ka tambaye shi ina aikin ka zai kai ina ka dosa akwai wani abu da za ka yanzu a dawo da shi a ce an fasa shigurarsa ta koma ba a ce ba a san shi ba yanzu ko almajiransa akwai wani wa'azi da za ka yanzu almajiransa da su ce mun gane yanzu ba ruwanmu da shi to kai ka tambayi kanka shin wannan aikin da nake yi ina ne iyakar shi sai ga kawai aiki ne aka baka fada da Allah kawai ai ka shagala da kanka sanin kula da kanka ya mantar da kai kula da wani shagala da kanka ta hana ka shagala da wani daga lokacin da kai kaga ka gama da kanka yanzu aibin wane kake dubawa aibin wane ina wane ya kuskure ina wane ya kaza shi kake dubawa to ka halaka domin za ka manta da aibobinka ne kana ta sarar na wasu sai ka je lahira kuma ka tadda yau mata da kullum na sun ma'amilan min kairin muhudara wa ma'amilan min su'in da wadda lau an da baina hawa baina hu a madan bayyana Allah ya ce ku kiyaye ni ku kiyaye ni wa yuhazzirukum Allahu nafsa Allah yake ku kiyaye ni ina muku gargadi da kaina ina muku gargadi kafa sai mutum ya zo ya ce ya hasarata alama faratu fi jambillah mutum kuma ya dinga nadamar da ba za ta yi amfani ba saboda haka kullum Allah yana ba mu labarin ku kula akan mu wa'astu da wannan labarin ba ma kana hadisan yuftara ba kawai ba tatsuniya ba ce a wa'azi ne alkur'ani duk sanda aka baka labari wa'azi ake ma don ka ga cewa suwana sun yi sun sha suwana sun yi ba su sha ba to kaka sai ka ɗebi ka ɗauki hanyar sha ɗin ko har ba za ka ɗauki hanyar da ba za a sha ba kuma allah kiyaye na
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينعون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم
wato kwabo da kwabo kenan labbun nasharu in Allah ya faɗi wannan kuma sai ya faɗi wannan kowa kuma a gaya ma ga yanda yake kaga ai jiya mun karanta almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ga ayyukan su yamuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum wannan shine har Allah tabaraka wa ta'ala su ma yace wa adallahu al munafiqin wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidin to yau kuma sai Allah ya kawo mana ɗaya ɓangaren don ka zaɓi inda ka gaya ma Allah ya ce wal muminuna kaga muminai maza Allah ya sanya mu a cikin su wal mu'minatu da mu'minai mata ba'dhum awliya'u ba'd sashen su suna son juna mu'mini yana son mu'mini dan uwansa mumini na kiyaye alfarma mumini dan uwansa mumini baya cutar dan uwansa mumini baya kyale a taba dan uwansa mumini baya duk abin da zai jawo wato takurar wani mumini mumini ba zai yi ba shi yasa Allah ya ce ba'aduhum awliya ubani sashen su suna son juna in kaga kai baka son mumini to kai ma ba muminin bane amma shi mumini yana son mumini dan uwansa ba zai aibata shi ba la ya kazuluhu ba zai tabar da shi ba wala yaslimuhu kuma ba zai mika shi a cuce shi ba eh hatta ƙaryen nan ka duba ƙaryen nan amma aka ce da za a biyo dan uwanka mumini ya boye a zo a ce da Allah kaga wucewa ne ka yi ka ce ban gan shi ba eh dan ka ka suturta shi dan kar ka bayyana aibinsa man satara musliman satarahu Allah bi dunya wal akhirah duk wanda ya suturce musulmi to shi ma ku Allah zai suturce shi a duniya da lahira to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake su kamar yadda wayancan ya muruna bil munkari to su wayannan ya amuruna bil ma'ruf suna umarni da kikkiawan aiki wayan hauna alal munkari su kuma wayancan wayan hauna alal ma'ruf ne su kikkiawan aiki suke hanawa amma mu'minai kikkiawan mummunan aiki suke hanawa wa yuqimuna salata kuma al'adan mumini tsayi da sallah wa yutuna zakata al'adan mumini ba da zakka inda Allah ya hore masa wa yudiuna Allah kuma suna bin Allah wa rasulahu kuma suna bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika wa'annan sayarhamullah da sannu za ka ga irin ta gomashin da Allah ya musu na tausayawa da jin kai tun daga duniya har ya zuwa lahira Allah ya sanya mu a cikin su inna Allah ku sani Allah azizun mabuwayi ne la ya'zuzu shay'un ba abin da yake iya gajiyar da Allah an injazu wa adiyi akan ya zartar da abin da ya alkawarta wa wa'idihi da narfansa hakimun kuma gwani ne Allah la ya'zuzu shay'an baya ajiye abu illa fi mahalli inda duk kaga ya ajiye abu to nan abin ya dace Allah ya sanya mu daga cikin mu'minai
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم
kaga wa'ancan wanda muke neman tsari kada Allah ya sanya mu a ciki abubuwan da Allah ya alkawarta zai musu Allah ya ce ya musu alkawarin jahannama Allah kiyaye mu khalidina biha kuma yace wala anahumullah kuma zai la'ance su a ciki kuma sannan azabun muqimin azabar da ba za a dage ta ba tabbatacciya za ta tabbata a kansu to Allah kiyaye amma su wa'annan su kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa adallahu lil Allah ya yi wa muminai alkawari wal muminati da muminai maza da muminai mata ya musu alkawarin jannatin su kuma aljannatai ne wa'anda suke ta jarimin ta tara hawa kullum Allah yana siffata aljanna da korama ta karkashi take bi kana zaune akan gilas gilas ɗin da ba zai ƙara ba ba zai fashe ba ƙasanka kuma korama ce take gudu kai kuma kana samanta ga kifaye ga ganye ga bado ga komai an shirya a ƙarƙashin falanka kai kuma kana taka saboda jin daɗi to kuma sannan babban abin daɗi Allah ya ce khalidi na fiya wa ma hum an halu mukurajina ba za a fitta su ba wannan shi yafi komai daɗi duk daɗin da za a ce rana kaza za a gama to bai zama daɗi ba amma daɗi a ce shi kenan yadda ka fara jin daɗin nan ka dangaji kenan to wannan nutsuwar ta fi daɗin daɗi Allah ta baraka wata ala ya ce ka san wani sa'in in magana ta yi magana sai a dunkule ta Allah ya ce wa masakin ɗanye bata akwai gidaje masu daɗin zama ba an kunshe magana ko duk a ce da kaza da gado da katifa da fulo da wane ne a Allah ce wa masaki na ɗaya bata akwai gidaje masu daɗin zama to Allah shi kaɗai ya san mai ya tanada kasan a wani waje ya ce fi an an harun min ma'in gaira asinin wa an harun min labanin lam ta gaira ɗa'amu wa an harun min kamar lalzatin da sharibina wa an harun min asalin musaffa a wani waje ce fi hasururin marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namaruku masfufa wa zarabiyu mabsusa duk to amma anan ya ce wa masakin ɗayi mata akwai gidan zama mai daɗi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san wasu suna bukata a yi bayani eh saka ce wai me ake nabi da wajen zama din nan masakin ɗayi batun din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato gidaje ne da aka gina su da lu'ulu'i in ji manzo Allah sallallahu in an ce lu'ulu'i mu namu muke tunawa lu'ulu'in aljanna daban yake da nana yace akwai gidan da fadin gidan wato kafa saba'in ne zira'i saba'in shi ma zira'in an faɗa ba irin namu wannan gajejjeren zira'in ba a zira'i irin na can ya ce zira'i saba'in ne wato shi an yi shi daga yakutu ja jan yakutu kasan jan yakutu shi ne wato a duwatsu shi a duniyance ma shi ne dutse mai ƙarshen daraja jan yakutu ya ce a cikin kowane gida akwai ɗaki saba'in kowane ɗaki kuma an gina shi ne daga zumuruzu wanda yake kore ka dinga saurara abin a zuciyarka kana kallon wato da wasu ma ilimin almajirai a nan duniya ma ba mu shiga wasu gidajen ba in banda yanzu ma ana ɗayan sako su a waya ko a wani mutum yana gani wani baka ma san ya gidan yake ba amma duk abin da kaji ana kwatanta din nan a nan duniya wasu sun kwatanta wai dai su gama dan wato akwai wani wani gida da aka ban labari wato da ka zo bakin kofar dama in ka shigo gidan kana parking da motar ka inda aka ce i parking nan kana yin parking to in da za ka waiwari ba za ka ga motar ba wato daidai inda ka tsaya ɗin nan kan wani rafrafi ka tsaida ta za ta ɗaga sama ne duk inda ake aje motocin gidan a can saman gidan ne amma ba kai za ka kai su ba wannan lifta ita ta ɗaga motar ta ka ta je can wajen fakin ta aje ma to sannan kuma idan ka shigo falo kafin ka iso falo irin da ka zo ɗin kyaure ya buɗe ɗin nan ko a to akwai wani kwandon turare daidai saman ka kana taka yanda wato kofar ta buɗe haka kwandon turaren nan zai feso ma turare don karka shiga wani gidan mai gidan karka shiga mai da ƙari zai buɗaɗe ka da turare saboda kafin ka iso inda yake to cikin ƙanshi za ka to kuma inda ka zo kujerar da ya baka ka zauna to kuma duk abin da kake bukata kujerar za ka danna ta kawo ma ba ka da bukatar ka tashi da kanka ka je inda kujerar take ba fa wani gari wannan gidan yake ba a garin ku yake kujerar za ka danna kana bukatar ko ruwa ko shayi ko wani lemo mai iri kaza a jikinta akwai kofuna kuma idan kana bukatar kofin ita za ta miƙo ma ka ɗauka kuma a zubo ma irin leman da kake so ka sha wai wancan da ake kwatanta amma mai gidan ya rasu to irin abin da ke ba a so kenan to shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato jannatu adani ita wannan an je da wama za shi mai gidan baya da to amma wannan jannatu adani aljannar dawwama jin daɗi a ce za a dawama ana yi amma duk jin daɗin da zai ƙare Allah ya ce wannan ba jin daɗi mata'un ƙalil ne dan jin daɗi ne dan kaɗan tun da da zarar an walƙita kuma sai a ce babu shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kowane gida akwai ɗaki saba'in kuma a kowane ɗaki akwai gado saba'in a kowane gado kuma shimfiɗar gadon saba'in ce in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da launuka daban-daban daban-daban to tunda an yi gado saba'in ai kasan sai mai gadon ku sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce a kowace shimfiɗa kuma akwai mace ta hurul ini zaune a wannan shimfiɗa a gefen gadon domin gadon shimfiɗu gare shi saba'in to kowace shimfiɗa hurul ini ce guda saba'in a jikin gadon kai ake jira shi ne masaki na ɗayi bata wannan fa an gaya mana iya abinda hankalinmu zai kama ne فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط abin da ke can zuciyar kama ba ta iya ba za ta iya zano shi ba sai dai in ka je daga irin abu Allah ya ce ni dai na san fa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira za ku yi mamakin abin da na tana dan muku za ku yi mamakin irin fadin mulkin da na tana dan muku za ku yi mamakin irin jin daɗi da kwanciyar hankali Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka tsayar da mu daga azabar wuta Allah ka tsayar da mu daga azabar wuta to Allah ya ce taho duk wannan duk jin daɗin nan duk kwanciyar hankalin nan duk ciye-ciyen nan wa rudwanu min Allah akbar yardar da Allah zai yi da 'yan aljanna duk kuma ta kowa innan jin daɗi a ce ku zauna na yarda da ku yarda da babu fushi bayanta har abada an shiga aljanna an ga duk abin da aka faɗa an ga ɗan aljanna da kansu suna godewa Allah Allah ya sadaka na wa'adahu Allah da ya gaskata mana alƙawarin su duk abin da aka ce za a yi aljanna nan gashi na tabawwa min tu haisuna sha muna yawo muna zauna muna harkokin mu irin yadda aka siffata mana aljanna nan to ga ta mun ga fiye da ma yadda aka faɗa din muna gode wa Allah da Allah ya cika mana wannan alƙawarin to Allah tabaraka wa ta'ala zai kalli yan aljanna shi to an gama hisabi an gama hawa sirabi an gama kowa da duk wani wanda ma kuskure ya kai shi wuta yanzu an fito da shi to yanzu wannan ku zauna a ciki khalidina fiha abada kuma nan ku zauna khalidina fiha abada shikenan Allah ya ce an gama wannan sai wani abin kuma za a dawwama har abada kai tunanin ina ne har abada ba mutuwa ba rashin lafiya ba jiya ba gajiya ba komai wani irin yanayi ne layar wani fi hashamsan wala zan hari ba rana ba wata ballantanar rana ta gasa ka ballantanar wata sanyin sai dame ka wani irin yanayi Allah zai halatta na jin daɗi kawai kuma dare baya yi balantana rana ta hudu a haka kawai ake a zauna a kishi ana sha a yi ta jin daɗi kuma ba sallah ba zaka ba haji ba sallah ba ibada da zaka ba magana ibada zaune kawai ake ana ci ana sha zaune kawai ba sallah ta ƙare azumi ya ƙare ba bari a aljanna abinda duk kake so lahum ma yasha'u Allah ya ce duk abinda suke so za a ba su komai suke so za a ba su wa ridwanu min Allah akbar zalika huwa al-fawz al-azim Allah ya ce wannan mutum ya samu wannan ya samu rabo mai girma Allah ya datar da mu amin يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي جاهد الكفار الله يتي يا كي وانا النبي جاهد الكفار كي يأتي كفري يأتي إذا تقوبي والمنافقين da munafikai su ma a yaƙe su amma su yaƙin su ba da takobi za a yi ba a'a da hujja da harshe kuma saboda shi munafiki gaya dai ka ce za ka yaƙi sai mutum ya ce la'ila ila wato ya yi sai ya yi sallah ya yi sai ya yi jihadi ya yi amma a zuciyarsa kuma yana ƙin maza Allah to wannan kaka ba da takobi za a yaƙe shi ba wa galuz alaihim kuma ka kaurara a kansu ai binti hari da yi musu tsawa wal makati da takura musu eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin ka duba hakuri irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam da kunya da kara amma a banu ƙuraiza sai ta kai mazala ya kaurara magana akan yahuda saboda shaidancin yahuda mazala ba hanyar da bai bi a zauna lafiya ba sulhun da bai yi da mutanen nan ba da zarar an ce eh mun yadda mun ayatu suna tashi sai su ware duk sanda aka kira wasu sulhu za su yadda amma fa suna barin wajen sun ba sulhun a nan shakiyanci ba irin wanda ba su in ma ƙurayshawa sun ɗan sha'afa su suke tashi su tafi haccen su ce ya muka ji shiru kwana biyu ku zo mu haɗu mu gama da shi ai ba mu da kaza ne to za mu ba da kuɗi saboda su suna da kuɗi sai su ba da kuɗi a zo a yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su zo suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to shine fa manzo Allah da ya kama su a Banu Qurayza manzo Allah ya kaurara magana a kansu ce ƴaƴan alhanzir ƴaƴan birai marasa mutunci mun yi ne mu zauna lafiya da ku amma kuka kiyarda to ga wulakanci ya same wa ma'awahu kuma kuma su za ta zama jahannama wata jahannama ce Allah ya kiyaye mu wa bisal masiru makoma ta munana يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير Allah tabaraka wa ta'ala ya sake dawo da maganar Umairu wacce muka yi nan da shi da mai gidansa Jilas cewa sun zo sun yi maganganu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa marasa daɗi ya ga kai wannan magana ta yi muni sai ya ga manzo Allah ya zo ya ga manzo Allah shi kuma Jilas ya zo ya rantse da Allah cewa bai faɗa ba shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya halifuna billahi ma qalu sun rantse da Allah wai ba su faɗa ba zancen da umairu ya zo ya faɗa wai ƙarya ne ba su faɗa ba Allah ya ce wala ƙarƙalu Allah ya ce wallahi sun faɗa eh wala ƙarƙalu kalimatul kufri sun faɗi kalmar kafirci wa kafaru kuma sun kafirta ba da islamiyin bayan da musulmai ne su to yanzu ai sun kafirta da sun bayyana cewa su musulmai ne kuma an karɓe su a haka kuma wahan mubi ma na mai su ne waɗanda suka yi ma shiri fa lokacin da kana dawowa daga tabuka suka yi shirin su zo su faɗa maka nan su ne dai kuma suka zo gida suka na tattauna maganar a gida to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma naqamu ai ba wani abu suke ki ba ba wani abu suke yake damun su ba illa an aganahumullahu wa rasuluhu min fadlihi sai dan Allah da manzansa sun wadata su daga faralansa wannan ya daga cikin wurare da Allah yake kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi kadai yake ba mai masa Allah bai da bukatar mataimaki kowa bawansa ne kuma komai nashi ne kuma shi kadai yake harkarsa amma dan girma ga manzo Allah sai Allah ya ce ni da manzo Allah muka yi eh ka duba wannan girma Allah ya ce ni da manzo Allah muka yi kaga ai inda ba dan Allah bane ya faɗa wannan ya faɗa shirka ce ko ka ce aikin Allah ka dangana wa wani Allah to shi ne shirka ko shi ne tsafi amma Allah sai ya dangana manzala ya ce ni da manzala illa an agana humullahu sun yi ne kawai don Allah ya wadata su wa rasuluhu da manzansa kuma Allah ya kawo adafin da wau ba da summa ba inda da summai Allah ya kawo to Allah ya yi musu sannan maza Allah ya yi musu dama Allah yake fara yi sai nan kuma wani Allah ya yi a'a Allah sai da ni da shi tare muka yi domin adafi da wau yana nuna tare yana nuna ma'iya yana nuna tare aka yi amma an ce summa to Allah ne ya taimake ni sai ga 'yan sanda ko a haka ake wada amma yanzu ka faɗa ka ce Allah da 'yan sanda ne suka taimake ni a ba za ka faɗi wannan ba ko Allah da babana a'a Allah ya taimake ni sai ga babana ko sai ga mutane to haka to shine summa eh Allah ya Allah yayi kaza summa kaza amma man Allah da kansa yace illa an aganahumullahu wa rasuluhu kuma tsarin abin da sai yace min faralihi min faralihi hidin wa sai ka bambance da kanka daga faralarsa ciwa Allah ne da manzansa suka wadata waɗannan mutane daga faralarsa to sa ɗin shi ta wace ce shi saboda haka Allah idan yana magana akan mazala in ya hada da shi baya tasmiya eh baya sa lamirin abu biyu ko mutum biyu lamirin da yake sa illa an aganahumullahu wa rasuluhu min fadlihi ومن يعص الله ورسوله sai ce wa ya ta'adda hududahu bai ce wa ya ta'adda hududahu ma ba sai ce wa ya ta'adda hududahu saboda Allahu wa rasuluhu a haƙu an yarduhu bai ce huma ba saboda magana abu ɗaya ake wa man yadi rasula faqad ata Allah Allah ya ce ai duk wanda ya bi manzo Allah ne yake bi ka bi shi kawai ittabi'u kawai ku bi shi haka Allah yace babu wani sharadi kawai ku bi shi saboda duk wanda ya bi shi Allah yake bi duk wanda ya bi shi Allah yake bi wani sakare sai ka ji wai wai ai manzo Allah daban wai Allah daban ai manzo Allah bai zama ka duba matsayin duk duniya annabi Isa kansa da Uzairu ba ba a yi musu soyayyar rabin rabin soyayyar da aka yi manzo Allah amma ba a taba jin masoyin manzala ya ce manzala Allah bane ba a taba jin masoyin manzala ya ce manzala dan Allah bane saboda me Allah ya shiga da wannan tsakanin ba za a yi wannan ba ballantana a tuhumu manzala a ce an ta kulta da nasu ta ka zuni wa umiyar ilahi ba a yi ba saboda wannan amma duk abin da za a ba mutum ya ɗaukaka Allah ya nuna cewa maganar abu ɗaya ake shi da shi to Allah ya ba manzala amma har haka Allah ya hana wani ya ce manzala ɗan Allah ko kuma wazirin Allah ko wani amma wani mutum ya ce sadaka saboda manzala Allah ya ce a yin an baka saboda manzala an yi shirka wai sai dai a baka saboda Allah da harkar da aka fidda manzala a ciki kana tan Allah zai zauna a cikinta wai almajiri ya ce a bani saboda manzala ce a wai wai ai ita sadaka ibada ce ba a yi don kowa sai don Allah kawai saboda haka a fidda manzala ana ai ko sallaka ka fidda manzala Allah ba ruwan shi da sallah ko azumin ka ka fidda manzala Allah ba tunda Allah tabaraka wa ta'ala manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa faman kana hijratu ila Allah wa rasuli wanda ya hijira saboda Allah ya hijira saboda manzo Allah to kuma ba za a yi sadaka saboda manzo Allah ba ai sadaka za a yi saboda manzo Allah mutane ne dai kawai wai wai busiri ya ce ya akramal kalqi ma bi man aluzu bihi suwaka wai ai bai ce Allah ba to mutumin da ya baro ya akramal kalki ya mafi girman halitta aikin nan ya ba manzo Allah haƙinsa ko to amma su suna jin zafi a ɗaukaka manzo Allah busiri ya ce ya fiye yan halitta Allah ba fa wanda zan kama kafa da shi in ba kai ba ranar da halitta gabaki ɗaya musiba ta game halitta banda wanda zan kama kawai shi wai akan wannan ba ma yayi kuskure ba ya ma fita daga musulunci rannan ina ganin wani kasar na Fauzan wani malamin Saudiya yace ko sallah ba za a bi mai karanta wannan baitin ba su suka koya musu abin da suke zuwa so su ruda mu ko in ce su ruda mutane wai wai duk mai karanta ba wai musulun ba ma wanda duk ya karanta wannan baitin ma ko sallah ba za a bi shi ba saboda ya ce ya akaramal kaliki kuma ka duba babi na farko fasalin farko busiri ya bi manzo Allah bai kayatar da su ba fasali na biyu ya bi manzo Allah bai kayatar da su ba fasali na uku na hudu na biyar na shida na bakwai na takwas na tara sai da yaje na goma sha ɗaya yana addu'a ya faɗi baitin nan suka ce da'a watsa da littafin shi ma ya zama mushriki shi ma dan wuta ne duk abin da ya faɗa a da na yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kayatar da su ba saboda ya yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban manzo Allah sawadi bin qaribin yayi adda cewa wa fa kulli shafi'an yawma la zu shafa'atin suwaka bi mugunin an sawa da bin kare yace ya rasulullah a gaban manzo Allah shi ya faɗi wannan yace ya rasulullah fa kulli shafi'an ka zame mun mai ceto yawma la zu shafa'atin a ran da ba mai iya ceto in ba kai ba yace sawa da dan karibu ni mai waƙan nan ba da wanda zan wadatu da shi a rana fa in ba kai ba to shi ma sawadin ya kafarta kuma Allah da kansa ai ce ya fa mallan yajib da'iyan lahi fa laysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya min dunihi Allah ya ce duk wanda bai amsa wa mai kiran nan ba yana nufin manzo Allah shine da'iyan lahi duk wanda bai amsa masa ba Allah ya ce to a duniya da lahira ba mai iya tsaya masa in ba shi ba haka Allah ya ce falaisa lahu min duni in ba manzo Allah baka da wani auliya ba wani wali da zai iya tsaya maka in ba wannan da'iyar lahi din ba to ita kuma wannan aya take ai Allah da ya shirye mu Allah ya shirye mu Allah da ya ce wa ma naqamu ba su ƙi annabi ba ba su yi manzo Allah rashin kunya ba sai dan Allah da manzan Allah sun wadata su Allah da kuma Allah ne ya faɗi da kanshi ko to sai ka fasara shi kuma illa an aganahum Allahu wa rasuluhu min fadlihi daga farar Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya ce to ga magana fa in yatubu yaku khairallahu in sun tuba to tuba zai fiye musu alheri magana za ta iya mutuwa wa in ya tawallau in ko suka kiya suka ci gaba da shakiyancinsu da munafuncinsu yu'azibuhumullahu azaban aliman Allah zai musu azaba mai radadi fi duniya tun anan duniya wal akhirah da kuma gidan lahira Allah kiyaye mu wa malahum bil alimin waliyin wala nasir kuma a duniya ba wanda zai tsaya musu a duniya ba su da wanda zai taimake su tunda suna fada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu mai iya tsaya musu to mutun yayi fada da manzo Allah kai kun kace ka tsaya musu ashe da kai ake fadan ba ko ai da kai ake fada in dai mutun ya aibata manzo Allah ya ja da manzo Allah kuma kai ka zo beli kana da kunya kuwa ai baka ai sai dai ta sai na Umar ko sai na Umar da aka ya gamu da mutum biyu kai ina zuwa sai wai shari'a muka yi da shi akan wani abu muka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana shari'a ya bani gaskiya shine ce shi bai yadda ba a zo a tafi wajen Ka'abil al-Ashrafi shugaban Yahuda shugaban makiya manzo Allah shi kuma wanda yace a tafi wajen Ka'ab din nan fa musulmi ne irin munafikan nan sai na mu yace kai haka akai yace eh haka aka yace to ina zuwa eh ina zuwa iya magana kenan aiko da ya ga tawo wasu ya la'amari da takobi ya girka a guji tunani sai ma na hukuncin a ba in yi kullum mulhaq ya tu ilahi musulmi in su suke da gaskiya yanzu sai ga sun zo a manzala ya hukunci in ku suka san su ne azzalimai to ba za su zo Allah ya ce a fi kulubin marubun amirtabun am yakhafuna an yuhalla alaihim wa rasuluhu ko zato suke Allah zai iya zalunta su ko manzo Allah zai iya zalunta su Allah ce annan zance bai taso ma ulaika mu'min wannan ba mu'minai bane Allah kiyaye na
ومنهم من عاد الله لئن آتانا من فضله نعم لنصدقن ولنكونن من الصالحين har yau in ka lura wa minhum wa minhum wa minhum Allah yana ta faɗa yana ta tona asirinsu wa minhum daga cikin dai munafiqan nan akwai man ahadallah wanda ya alƙawari da Allah la yana atana in dai Allah ya ba mu min fadlihi daga faralarsa Allah ya sa mu kai kuɗi mu kuɗi za a roƙa ya ba mu in dai ya ba mu mu ko mun ɗaukar mai alƙawari da na saddaqan na wallahi za mu fita zakka za mu yi sadaka wa nakunan kuma za mu zama da salihina daga mutanen kirki to daga cikinsu ne wa huwa sa'alabatu bin hadir shine sa'alaba wanda muka tarihin sa kwanaki ko sa'alan nabi sallallahu alaihi wasallam an yi da uwa lahu shine ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai addu'a an yanzu Allah Allah ya azuta shi da malan dukiya wayo addiminu kullu zai haƙin haƙa wai kowa duk wani mai haƙi zai bashi haƙinsa shike na fada alamu manzo Allah sai mai adda bayan da manzo Allah ya bashi haƙuri sai kai haƙuri a hakan kafa alheri yace a shi dai a bashi kuɗi kawai ai shike ne tunda manzo Allah ya adda fa wasa'a fa wasi'a alaihi sai aka yalwata masa fankada anan juma'ati da kuɗi suka yi yawa sai ya daina ma zuwa juma'a ba sai dai an gaishe ba sai ya daina zuwa juma'a wal jama'a da sallar jam'i ma wa mana zakata kuma ya hana zakka kamar qala ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace falamma ata atahu فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون falamma atahu lokacin da Allah ya ba su min faralihi daga faralarsa bakhilu bihi sai suka yi rowa aka ce ba da zakka yace ba zai bayar ba ina zakka yace kai hun musulunta kafirai ba ake karɓar jizya aka ce ba jizya ba ce wannan zakka ce ya ce bayan mun musulunta kuma sai an karɓi wani abu kwanan nan fa yake talaka ko manzo Allah ya roƙa ai mai addu'a kuma ya aka yi addu'a kuma ya yi kuɗin amma ya ce mu gaskiya wannan abin kuma ai an zake ai kafirai ake karɓar jizya aka ce ba fata jizya ba ce wannan zakka ce ya ce to shi gina a bari na kawo da kaina Allah ya ce ba bihi sai suka yi ruwa da shi wata wallo suka juya bayan an ɗata laye ga barin biyan Allah wahun muridun suna masu kin yarda da su ba da haƙƙin Allah فآخرهم لبابا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا shi يكذبون ke nan kuwa da ya yi haka Allah ya ce fa a ƙaban hun nifaƙin Allah ya ce ni kuma sai na juya da shi kawai ya zama munafiki shi ke nan ba dai shakenci yake so ba to sai ya gaba ke ɗaya Allah ya mai da shi ya zama munafiki kuma ya aka dinga zancen aibatan annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi da shi fi qulubihim nifaq munafinci ya tabbata a zukatansu ila yawmil qawl wa hayya zuwa ran da aka da Allah me yasa aka masa haka bima akhlafullaha ma wa'adu sun saba wa Allah alƙawarin da suka yi masa wa bima kanu yakzibun da abinda kuma suke yin ƙarya da shi fa ja'a ba'da zalika bayan an yi haka sai gashi ya taho da yan akoyoyi da yan tumakai wai ya kawo zakka ila nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah ya ce inna allaha mana'ani an aqbila minka Allah ya hana nan karbi zakkarka ka je ka rike a baka faji alaiha sutura ba ala ra'asi ya zauna ya dinga kuka wayyo na shiga uku wayyo na shiga uku sun mace abi ha ila abubakar bayan wafatin manzala ya zo da zakarsa lokacin sai na abubakar kwanan ya kabila ha sai na abubakar bai karba ba sun mai ila umar sannan ya zo wajen sai na umar ma kwanan ya kabila ha bai karba ba sun mai ila usman ya zo wajen sai na usman ma kwanan ya kabila ha bai karba ba wa mata fi zamani yi ya mutu a zamanin sai na usman ka ji faɗa da allah sai allah ya kulle ma kofa ko ina duk kofin da za a yi sulhu da kai duk sai allah ya rufe ma saboda Allah so yake sai an haɗu da kai a haka kiyaye
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله وأن الله علام الغيوب na'am Allah tabaraka wataala ya ce alam ya alamu yanzu munafikai ba su yi sani ba annallaha cewa Allah ya alamu ya san sirran koyan su ai ma asaru abinda suka boye fi anfusun a cikin kawunan su Allah dai ya sani in ma a zuci kai sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi duk wanda ya faɗa a zuci ma kamar ya faɗa a fili ne a wajen Allah wannan jawabin da abinda suka gana da junan su suka tattauna akai da Allah ya sani wa annallaha kuma cewa Allah allamu mai yawan sani ne ba ma aka ɗan ba a allamul goyo Allah mai yawan sanin abin da ya fi koyi ai ma za ba anil iyani abin da ya fi ko gabarin idanuwa wala ma na za'ati sadaqati lokacin da ayar zakka ta sauka ja'a rajulun sai wani mutum ya zo fa sadaqa bi shay'in kasiru ya kawo abu mai yawa ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama munafikai suna zaune fa qala munafiqu sai mura'i wannan so dan riya ne kawai wai dan a ce yayi wai dan a ce yayi ya kawo kaya su ba su kawo ba shi ya kawo dukiya da yawa suka ce wai dan aibe shi wai dan a ce ya kawo suka dinga aibata shi waja a rajulun kuma sai ga wani ya zo fata sadaka bisayin ya kawo tiya ɗaya ce ya rasulullahi ne gatawa sai suka ce inna la gani wannan me Allah zai da tiya wannan ai ba ruwan Allah da tiya wannan kaza kaza kaza wannan zalla sai wannan aya ta sauka الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات na'am ولا والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم Allah ya ce allazina suna nan waɗanda yalmizuna suke aibata almudawwi'ina masu sadaka min almu'min daga mu'minai maza fi sadaqata a cikin sadakoki mutumin da yayi ta dawwi'i ba zakacce ma ta waje ba akan sa ba a'a ta dawwi'i ne ya ɗebo wani abu daga zuciyarsa ya bada da yawa an ce so yake a faɗa ya bada kaɗan aka ce Allah ma ya wadata da wannan da a ɗauke kayan shi ma yi wallazina la yajiduna da waɗanda ba su samu komai illa jurin sai iya kokarin su suka kawo kamar tiya ɗaya fayaskaruna min sai su dinga yi musu izgili sakirallahu minhu Allah zai sakanta musu da izgilin da suke kuma walahum azabun alimun azaba mai radadi za su tabbata a kansu
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah tabaraka wa ta'ala yace wa'annan fa na riga na yi fushi da suna kulle musu kofar tuba ba magana tuba a wajen su ko sun zo wajen ka kar ka sa baki in ma ka sa baki ba zan saurara ba istaghfir lahum ka nema musu gafara Allah ta ta koma baka nema musu gafara ba duk ɗaya ne da ka faɗa da kai shiru ma duk ɗaya ne su waɗannan wato Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe musu kofar tuba in tastaghfir lahum Allah ya ce da zaka nema musu gafara 70 marratan so 70 walan yaghfir Allah lahum ai ka duba rahamaniya irin ta Allah da tausayi irin na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana an kamo kamamun yaki an zo da su gaban shi an tara su wuri daya yana daga waje ɗaya shi da sahabbansu su kuma kamun yakin suna daga waje ɗaya sai ga wata mace wujiga wujiga wujiga wujiga kanta ko gele babu cikin kamun yakin nan ta yi wura-wura ta yi nan ta yi wura-wura ta yi nan ashe san da aka kamo su garin kamawar an bincike ɗanta jariri daga hannunta to shi take nema ta duba wannan ta duba wannan lungun ta duba can sai ta hangi jaririn a hannun wani ta je ba maganar nagode ba maganar ba ni ba kawai ta bincike ɗanta daga hannun wannan kuma ba maganar kunyar jama'a ta buɗe ƙirjinta ta ɗauko nuno kawai ta sa a bakin yaron sannan kuma ta kama kalle-kalle tana wura-wura sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa kun lura da abinda matan nan ta yi suka ce mun lura sai manzala ya ce yanzu kuna ganin matan nan za ta iya jefa ɗanta wuta aka ce ina ya rasu la'ai ba zai ba ya ce to wallahi allah ya fita tausayin bayanta akan tausayin da take wuta allah ya fita tausayi na bayansa akan tausayin da take waɗanta yadda ba za ta iya jefa shi wuta to haka allah ya to har haka in kaga allah ya ce a kai shi wuta to tantirancin mutum ya isa malamai suka ce mu a matsayinmu ma Allah ta yi man ja'a bil hasanati falahu asharu amsala wa man ja'a bis sa'id fala yujza illa mislaha nan duk sanda kai daya za a aje goma nan duk sanda kai daya daya za a aje to ba wanda zai shiga wuta fa sai wanda ɗai ɗansa suka rinjaye goma goma nan nan duk sanda kai goma za a aje nan duk sanda kai ɗaya nan duk sanda kai goma za a aje to saboda adalcin Allah ba mai shiga wuta sai wanda ɗai ɗansa suka rinjaye goma goma su kuma wa'annan suna yi suna rushewa sai a faro sabo suna yi suna rushewa sai a faro sabo idan ka tafi masallaci duk take ɗaya za a rushe goma duk taki ɗaya za a rushe goma zuwa da dawowa to haka ko zumunta ka tafi yi duk taki ɗaya za a rushe goma amma haka haka su sake dawowa su lunku wa'annan suna nan a yanda suke har a je awo wa'annan su wa'annan yawa to ko kai ne alƙalin ya zaka ce babu wanda zai shiga wuta sai wanda ɗaiɗansa suka rinjaye goma goma Allah kai mana afuwa Allah kai mana afuwa Allah kai mana afuwa to Allah tabaraka wa ta'ala har rahmaniyar nan ta sai ce manzo Allah ko ya saka baki ba so ɗaya ba so biyu so saba'in ma Allah ya ce ba zan gafarta musu ba malamai suka ce abin da ya same yasa Allah ya ce saba'in suka ce dan ya nuna cewa ba wai saba'in ba ko dubu saba'in aka yi ba za a yafe kawai an faɗi saba'in ne dan a yi mubalaga ko dubu saba'in ne aka yi domin ya zo a hadisi mazala yana cewa da na san in na ƙara a kan saba'in za a kyale su sai in ƙara saboda shi mazala ya fi so a kyale su ya ce da na san in na ƙara fiye da saba'in za a kyale su mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce to da sai in ƙara kula kyauta zalika bi annahu an musu haka ne saboda cewa su kafaru billahi sun kafircewa Allah wa rasuli sun kafircewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko Allah a sunnarsa wallahu la yahdi alqawmal fasiqina Allah baya shirye mutanen da suka fita daga da'a mutanen da suka bauɗe to Allah sai ya kyale su su tafi inda suke so Allah ya kiyaye mu Allah ya shirye mu Allah ya shirye mu Thank you. نعم آمين وعليكم السلام ورحمة الله
tambaya ta ita ce kilomita nawa ne ake yin sallar kasaru mutum kuma zai iya yin sallar kasaru daga nan zuwa garin tambata
amsar tambayar farko ai ta ce amsar ta ƙarshe ko? tunda ya ce kilomita nawa ne in an faɗi kilomita nawa ne ai kaga sai ya rage a wani ɗan bata ta kai ko bata kai ba da ba sai ya ce daga nan zuwa ɗan bata ba tambayar farko ita ce amsar ta ƙarshe ɗin abinda malamai suka tabbatar cewa arba'atu burudin burudi hudu shine wato yake sa a yi ƙasar in ma ba ka faɗi burdi hudu ba suka ce duk tafiyar da za a yi zango sau uku a tafiyar ƙasa za a yi zango uku to za a yi ƙasar to shi ne malamai suka ce shi wato burdi hudu kowane burdi wato farsaki ala'ayi halin mil arba'in mil arba'in shi ne wato arba'in da takwas ko shi ne kasaru to shi kuma sai ka gutsura shi ni har yanzu ban iya gutsura shi akan kilomitan nan ba kilomita nawa ne malam amfani hamsin da biyar to ai shi ne kilo to sai ka raba gani kilomita nawa ne saba'in da wani abu ko to saba'in da wani abu to duk wannan kintata sai ake yi domin kamar yadda abin ba kuma ta ba a karatunmu na muwaɗa ai mun faɗi irin nisan tsakanin gari kaza da gari kaza inda sahabbai suke yin ƙasar inda sahabbai suke Allah ta yi iza da rabtun filarbi iza da rabtun filarbi idan ba larabe ya ce iza da rabtun filarbi ba larabci ba ne ya mai fasararsa daga nan za ka hau mashi mu a hausa idan muka ce wane ya yi balaguro zai da an jima? a hausa zai da an jima? to ko ka ce balaguro ba ka ce ya yi tafiya a hausa ba haushe ka ce ina mai gidana a ce ya yi tafiya zai da an jima? to duk tafiyar da za a je a da an jima ba a zango a cikinta ba za a yi mata kasar ba domin allah ta yi tafiya duk ma ka aje maganar mil da wane ne a ce an yi tafiya ko a wane yare ne ko yaren gaba-gaba ne ka ce an yi tafiya ya sai dai masu son su addini yadda suka ga dama amma duk sanda aka ce wane ya yi balaguro to tafiyar tana da zango tana da zango kuma ba zai dawo a yau ba to duk tafiyar da za ka je ka dawo a yau ko a da ana tafiyar ƙasa aje ɗan bata a dawo tafiyar ƙasa ana zuwa ɗan bata a dawo tunda da dan batta da kura ina ya fi nisa eh to to mun eh, iyayenmu suna gaya mana cewa ba wai da nisa ba kawunanmu suna gaya mana cewa ana aikensu su kai kauri kura su dawo in an haihu sai a ba su kauri su kai kura su dawo tafiya ce kawai sarsar ya ce ai a wancan lokacin ba kwanta ake bi ba ya ce da mun mutu baya ta nan ban shekara da waye muna tsallakawa ita kafin ka ce mai wannan mun ji- mun kai kura kuma a je a ce to a gaishe su kuma ya juyo saboda haka ko ba mil 48 ba magana kilomita 70 da wani abu tun da dai Allah ya ce iza garabtum fil ardi in kun yi tafiya mutum yau kansa adalci Allah ya ce in an yi tafiya balarabe tafiyar da za a je a dawo da yamma yana ce mata darabtum in an yi tafiya bahaushe yana cewa tafiya tafiyar da za a je a dawo da yamma ko bala- balantana a ce balaguro saboda haka duk tafiyar da take da zango aƙalla uku ita ake wa ƙasar kuma in an tashi yin ƙasar nan ba sai an cimma zango uku ɗin ba daga nan da ka je da wani sai ka fara ƙasar tunda dama kai yanzu niyyar ka za ka ci kilomita 48 mil 48 to da ka baya garin ku baya sai ka fara ƙasar eh now daga inda kafarka take zuwa inda za ka ɗora goshinka to duk wanda ya ce wuce ta tsakanin nan shi ya tsallaka ma sallah amma duk wanda ya wuce ta inda goshinka ba zai kai nan ba to bai tsallaka ma sallah duk wanda ya wuce ta inda goshinka ba zai kai nan ba to bai tsallaka ma sallah ba amma duk wanda ya zo zai ratsa ta daga kafarka zuwa inda za ka yi shi sa manzala ce ka ture shi kaga daga inda za ka shira an kai haka iya hannunka kenan to sai maza Allah ya ce in mutum ya zo zai abin nan to ture shi yanzu mutum da yake can ka shira to shi ai kaga tafiya kai kaje ka same shi ko ai shi sa maza Allah ya ce ka ture shi saboda ta gaban ka zai tsalla kamar yanzu misali ka shimfiɗa sujjadar sallah to duk wanda ya fita kan sujjadar ya wuce to shi ya tsallaka ma sallah amma duk wanda bai taka sajada ka ba to bai tsallaka ma sallah ba. to sannan kuma ma mu ba a tsallaka mai sallah ma mu ba a tsallaka mai wanda ya wuce ta gaban liman shi ya tsallaka muku sallah amma wanda ya wuce ta gaban mamu to bai tsallaka sallah ba. eh na'am mhm mhm ya dawo mai da ƙarshe ko ai turawa ko in ce mai mas- masu magana da turanci suka ce god is wise ya ce allah ma da wayan shi in kai allah ma da wayan shi ai ba za ka ba ɗanka zakka ba ba za ka ba ɗanka zakatun fitr ba saboda kai ne za ka fitar masa saboda haka in ka bashi ba ka bashi ba Eh, ba za ka ba ɗanka da yake cikin gidanka yanzu in an gama abincin tare za ku ci kai da shi kuma ka ce ka bashi Ah, amma idan zakatun fitr ta same ka a gidan tiya ɗaya gare ku shikenan ku bada ta ita ce ta kowa Allah zai rubuta kowa a gidan yayi Eh, sai ku bada wannan tiya ɗaya ta mutum ɗaya kenan ko to ku bada shikenan in kun bada Allah ya gani shikenan idan tiya biyu gare ku sai ku rage tiya ɗaya wacce za mu ci tiya ɗaya kuma mu baya amma karka irin na ma'aikata mutum ya ga ɗan gajeren buhunsa yanzu in ya kwarfe ya bada to na sati mai zuwa mai zai ci da yawa ma'aikata suna yi wa Allah wannan tsagerancin mutum yana ganin ya karɓi albashinsa ya gama shirin wannan wata kuma ba ma'aikata ba mutum ya ga ɗan tuntumburin buhun shinkafansa gashi ya saki jiki ya haifi yaya bakwai to da shi da matarsa kuma tara kenan to kowa buhu daya abinan tiya daya kaga tiya tara to duka abincin ma tiya bakwai ne to ya za a yi ya za a shi kuma Allah ce yi a ware abincin rannan duk wanda daga abincin rannan yana da saura to sauran za ka fitar saboda haka in tiya ɗaya kuke dafawa a gidan tuwa da tiya ɗaya a cikin tiya bakwai sai ka ware tiya ɗaya tiya shida kuma ka ba Allah wajibi yau so ɗaya fa a shekara za a yi wannan inda kullum Allah ya ce da yawa so ɗaya Allah ya ce in dai mutum yana da abincin rannan in baka da abincin rannan to ban ɗora ma ba amma in kana da abincin rannan to abin da ya ƙaru kai zakatul fitr kuma ba wai Allah bane kai tsaye ya wajabta mana manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda tausayinsa da mu da kuma lalatar da ya sani tamu ya roƙa mana wajen Allah aka ba mu wannan azumi da Allah ya ce ayi Allah ya sa sharaɗa idan azumi bai cika wannan sharaɗan ba ba ruwan Allah da yunwaka ba ruwan Allah da kishirwaka Allah zai gwatsar da wannan azumi to manzo Allah ya san raunin mu ya san gazawan mu mafi yawancin mu muna cikin wannan hadarin sai manzo Allah ya roki Allah ya ce a ba mu wannan dama in mun gama kowane mutum da ya bada tiya daya duk kamaya mai yadda yayi a cikin azumi wannan tiya daya ta toshe duk kamaya mai da ragwanta da abubuwa da baka cika ba tiya daya ka bada wannan tiya daya za ta toshe za ta gyara azumin ta daidaita shi yadda Allah yake so Allah ya karba mazala ne ya roƙa mana wannan a wajen Allah Allah ya lamunce cewa bayan mun gama saboda kurakurai saboda tubatubai saboda abubuwa da suka yi kowa ya ba da tiya ɗaya tiya ɗayan nan za ta gyara azumin gaba ɗaya shi sa manzo Allah ya ce duk wanda bai bayar ba za a dakatar da azumin in aka ce ya wuce rusa shi za a manzo Allah ya ce azumin ka yana nan a dakace har sai ka bada domin a samu yadda za a tace ma shi a gyara ma a wuce to kuma sai ka ce ba za ka bayar ba ka san amfanin zakatul fitr din nan kuwa mutane da yawa ba su fahimci me yake hikimar zakatul fitr ba me yake dalilin zakatul fitr mutane da yawa ba su fahimta ba wannan shine hikima gata ne aka yi mana saboda kurakurai da ke cikin azumin mu suna da yawa manzala ko ya ce ba ruwan Allah da kishirwarka ba ruwan Allah da yunwarka in dai baka kiyaye abin da aka ce ka kiyaye azumi ba to ka je kai sai aka ce to ka ta yaya a maimakon duk wancan abubuwan da kai sai ka ce ni ba zan bayar ba to rike ba shi kenan ba Allah ya kiyaye mu wa alaikum salam eh eh a shi ai a jirgin ruwa kibla ake kallo a abinda zaune ake da rashin fankacecen waje kibla ake kallo kwarai kuwa ya in jirgin ruwa yana yin nan ko kai me zai hana ba za ka kalli nan ba na ruwanka da shi kai kake tuka jirgi yana yin nan kuma jirgin ruwa ne fankace ce wani kama fadin nan kuka tashi za ku yi sallah ko uku ko hudu ko ko biyar kuma ba ku ne direban ba shi jirgi yana yin nan ku kuma kuna yin nan da zai jawo wani dalili a yi kwana in aka yi kwana sai kuma ku yi kwana da ya juya sai ku sake juya da ya juya sai ku sake juya haku ga masalla duk wanda yake a cikin jirgin ruwa wajibi ne kalli kibla wanda inda dai za ka iya juyawa ka kalli ƙira to dole ka juya ka kalli ƙira amma kaga in kana kan dabba ba za ka iya juyawa to wannan shi ne aka ce haisu mata wacce har bai dabbatu inda dabba ka ta kalla sai ka kalli nan amma in na fula ne shi ma in na fula ne kana kan dokinka to ai kai ne direba kai kake da iko kai kake da jagoranci saboda haka lokacin sallah ya ka tsaye da dabba ka sako kai sallah amma nafila ka iya yi haisu ma ta wajen harbi da wata amma in dai farilla ce to aka ce ko caɗi ne ka san akwai wani waje matafiya irin na da za ka samu wani tsawon ne mai wuri ne mai nisa amma duk caɗi ne a wajen ba inda za ka samu kai sallah to sai aka ce ka tsai da dabba ku juya ku kalli gabas kana kan dabba sai kai sallah amma in na fula ne sai ka sake da dai amma jirgin ruwa alaga ta wala a jirgin ruwa gabas ake sallah yawwa
فاتحة رسالة الفاتحة
mutum zai samu ne ce yaran kanawa ce yaya na biyar ce to shi na fidda kowane kwanan kan wani abu a kan komai a gida za ka iya karɓa ka fi gida da shi eh sai ka fitar kai ma
tar
an ji abin da ya faɗa? mutum ne bai da komai sai wani ya fitan masa cewa ya fitan mai ko sai aka ba shi kuma abinda aka fitan ma kuma aka ba ka?
a za a ba to ba kai ka fitar ba kenan ai kan hama ka da komai a shi ne ai in dai kai aka fitarwa sai dai a ba wani amma shi in ya fitar ya baka saboda ya san baka da shi sai ya fitar ya baka sai aka baka kwano biyar ko kuma gidanku ko ko bakwai ne shikenan sai ku dau abincin yau sauran abin da ya rage kuma ku fitar tunda bai fitar ma ba fitar ma ya ba kana zaune aka ce gashi in ji alhaji wani ko malam wani zakatul fitr ce ya kawo ma shikenan kai kuma baka da komai a gidan to shikenan sai ku ware abincin yau kuma sannan ta wajaba akan ku da ɗazu ba ta wajaba ba saboda ba ku da shi to yanzu ta wajaba tun daga shi mutumin da bai da kotiya ɗaya yanzu yana tiya bakwai kuma sai ya kulle shi ai yanzu kuma ta wajaba akan shi amma wajabcin ta gwargwadon yadda zai yi ku ku takwas ne kuma an ba ku tiya biyar sai ku ɗau tiya ɗaya da rabi ko tiya biyu da wata a ci da safe da yamma sauran tiya uku kuma ita Allah ya ba ku iko sai ku bayar Allah ya karɓi aikinmu Allah ya karɓi aikinmu Allah ya ci lamurranmu Allah ya rufa asirinmu Allah ya mana sura da'ima abin da zai tashi hankalin ko yasa sun damu Allah ya mana maganin sa Allah ya tsawaita rayuwarmu cikin alkhairi da albarka Allah ya tsawaita rayuwarmu cikin alkhairi da albarka magabatanmu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi wannan kunci Allah ya dauke mana Allah ya yalwata wa kowa ai taraba abinci ai taraba abinci har ya zama da duk wanda za ka kama ce ai ɗazu an bani nima har na ba wani eh kar kiki ka kaudin nan Allah ya dauke mana ita Allah ya dauke mana ita har mutum ya dinga gaban sa ya dinga faduwa dan zai yi zakatul fitri Allah ka dauke wannan tashin alhamdu maza Allah sallallahu alaihi wasallam kasan mu Allah ya bata lafiyar zama lafiya Allah arzikin da ka yalwata a wannan kasa Allah ka yada shi a hannun kowa kowa ya yalwata dan alhamdu maza Allah sallallahu alaihi wasallam wannan musibu na tashe-tashen hankula sace-sace Allah kai mana maganin su don alhamar maza Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fatiha فاتحة رسالة الفاتحة
maliki yawmiddin